ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والسائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مقتالا فكورا الله مدوكاkin sarki yana cewa abudullaha wahdahu ku bauta wa Allah shi kadai ai la tushriku bihi shay'an min al-ashiyai ku daina tara Allah da wani daga abubuwan da ake tara Allah da yi salaman augairihi gunki ne ko wani gunki duk abin da aka tara Allah da wani kuma akwai shirka wanda yake ishirakan shay'an jaliyan wanda yake mabayyani au kabiyan ko boyayye kan riya wa sam'atu kamar riya da jiyarwa su ma shirka ce koyayye to ba abin da Allah yake ji kamar tarahi da wani ai wa asinu bil walidain ku kyautata mahaifa ba ku bauta musu ba ku kyautata musu duk abin da kai idan mahaifinka zai fara sunansa kyautatawa duk abin da za ka idan mahaifiyarka ya fage sunansa kyautatawa Allah ya ce ai musu wannan bil walidaini ga mahaifa guda biyu mahaifan nan kuma idan babanka ne da ya haife ka ma mahaifi ne idan Allah ya karɓi ran mahaifinka kanan uba ko wan uba matsayin mahaifin suke babban wanka ma matsayin mahaifi yake a kyautata masa idan mahaifiyarka ta rasu yayar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka a matsayin mahaifiyar take idan ma a kyautata mata kuma duk wanda yake so ya gama da duniya lafiya abokan mahaifinka ko baya duniya ka kyautata musu ko yana lahira zai shi ma albarka sannan kuma ƙawayen mahaifiyarka ko ba ta duniya kana kyautata a ƙawayenta to ko tana lahira za ta shi maka albarka su wanda suke lahira kansu ne ba za su yi wa addu'a ba amma suka yi wa wanda yake duniya abin zai same su kai na duniya kuma idan kai zai tadda su su idan suka yi zai tadda kai amma su su yi wa kansu ne babu kaji barran a nuna musu nagarta walaini ligyan bi da tausasa gefe iyayen kan ka zuwa a gun iyayenka ka zama mai tawali'u mai kankar da kai wani zulkur ba a kyautata a yan uwa a rakarabata duk wanda yake nasuba ya haɗa ku kai da shi ɗan uwanka to kyautata masa idan babu ɗan uwa na nasaba musulmi ma ɗan uwanka ne na addini addini ne gama ka da shi wani ta ma a kyautata a maraya duk mutumin da ya reni maraya ɗaya ko biyu manzon Allah ya ce ni da shi a gidan aljanna kafaɗa da kafaɗa za mu zauna da shi kuma duk gidan da aka sa maraya kuka ba kan gaskiya ba to al'arin Allah girgiza yake yi a duba a dinga tausaya maraya wani masaki ne da maskine su ne masu ƙaramin ƙarfi almajirai ko wasu baƙi suka zo gari ku kyautata musu wani jerin zilƙurba maƙocinka ne ɗan uwanka ne to malamai sun ce haƙƙi uku ne ma da shi ga haƙƙin musulunci ga haƙƙin maƙotaka ga haƙƙin ƴan uwantaka ala karamatu minka sai jawari cikin makotaka awan nasab wani jiyar aljunubi wannan makocinka ne manisancinka ne ba dan uwanka bane to ka kyauta ta masa bisa da dalilin yana da haƙƙi biya gunka ga haƙƙin makotaka ga haƙƙin musulunci wa sahibi bil wannan kuma makocinka ne kurum amma kuma ba abokinka bane manisanci ne to yana da haƙƙi ɗaya shine haƙƙin makotaka wasu malamai suka ce sahibul jambi dinnan arrabiqu ayari ne bi saboda halin bulaguro wasu suka ce au sanatin ko abokin sanar ka ne wakila wasu malaman suka ce zaujatin ko matarka ce ta aure to abin da yasa ake cewa kila kila kila akwai dalili shi qur'ani idan duba shi idan ba a ji magana hadisi na annabi a karkashi ba yace kaza to yi ne ake wannan maganan ko kaza ne ko kaza ne amma da hadisi sai yi na manzon Allah ya zo kurin abu kaza za a ce sai a tsaya saboda akwai hujja to ko abu kaza ne ko kaza ne Allah ya san kayan wal jeril wal jeril junub wa sahib bil janbi wa ban sabil ba ko dan tabarki wanda guzurin sa yanke masa ka taimaka masa ko ma abin da yake faɗa ba gaskiya bane in ya ce a bani saboda Allah da annabi to sai a duba girman Allah da annabin a bashi alam mun kadi fi safarihi kuma ko a garin sa mawadaci ne in dai wannan yana da bukatar taimako a taimaka masa wa ma malakat aymanukum da abin da hannayenku ya mallaka muku na dangane da ku yanga da bayi su ma Allah ce ku kyautata musu inna Allah domin shi ubangiji la yuhibbu Allah yana hukuba ba ga kowa ba mun kana muku tanan da mai faɗin rai mai ɗaga garin hanci yana faɗin rai ai mutu kabira fakura mai alfahari Allah nasu ga mutane bi ma'uta da abin da Allah ya bashi wannan alahira Allah zai masa guba Allah baya son faɗin rai ko kuma girman kai duk mutumin da yana faɗin rai ko girman kai to ƙarhe dai Allah ba zai bar shi ba sai Allah ya halakar da shi wanda suka yi wannan din mun gansu inna inna qaruna kana min qaumi inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah kaji fa inna allaha la yuhibbul farihin kaji alfahari yake sai mutanen su suka ce qaruna kare na alfahari ina lalaye Allah yana hukuba mai Allah ya jawabta gi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب kaji المفسدين ba aka ce masa karuna da abin da Allah ya baka na wabta gifi ma ta yakan lawa jaran lakirar wannan dukiya da zakka kake fitarwa kana sadaka ai sai ka samu aljanna wa hasin kama sanalla ilaika dukiyar nan Allah ne ya baka to yadda yi ya baka kai ma ka bayar mana ka daina neman barna a bayan ƙasa ya aice gaba ka dare ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم ai da haka المجرمون maza ma bai da Allah ne ba shi ba yace inna ma utitu ala ilmin indi kurin yace hiya ba kansa bai ce Allah ba kafin Allah ya halaka da yi sai masa garin yace sai ya karuna bai sani bane Allah ya halaka da wanda suka bi tsananan karfi kuma sun je lahira wala yasal an zunubihim al mujrimina mai Allah bai tambaye me suka yi ba to me gaba kadan da yake cewa فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عزم to kaji عظيم masu kudayen abin duniya su suke faɗin haka suka ce wai su ma da abin da aka ba karuna nan da ma za su samu ai karuna yana da rabo mai girma na'am وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا Mm.
ولا يلقيها إلا masu ne الصابرون suka ce ku daina sha'awa ku daina sha'awa wani abin da aka ba karuna suka ce ai abin da Allah ya tanada a lahira shine mafi alkhairi da wannan abin da aka ba karuna wa ma laqiya amma dai ba kowa zai gaba da wannan ba illa sabiruna sai dai masu haƙuri Mm.
فكذبنا به وبداره لرا Mm.
وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان وما كان من aka waye المنتصرين gari ƙasa ta kisube da shi kaga Allah yana ma gargadi baka ji sai da ƙasa ta kisube da ƙaruna da dukiyan ƙarunan gaba ɗaya bayan ƙasan ya kisube mutane suka ce anya ka saba na bihi wa bidiyarin lar ai anai Musa yayi ne dan ya ci dukiyan suka sai Allah ya ce to dukiyan ma ya tafi sai za a iya cewa dukiyan ƙaruna ba shi ba dukiyan aka waye gari na وما كان من aka المنتصرين waye gari duk wani mai taimakon da yake nema babu a kai sai da yawa annabi musa ma giya sau saba'in dan allah dan annabi dan iyayenmu Allahu akbar.
ran annabi musa ya ɓaci sai da fa allah ya annabi musa rana ka yace musa ya ce wannan magiyan da aka ma ko ni da na halicce yi yawa da na yafi sai annabi musa kuma rai ya ɓaci to haka amma duk abin da ya musabbabin wannan girman kai ne da faɗin rai da wannan za ka ɗauka girman kai da faɗin rai duk su suke jefa mutum ukuba ta halaka imma a duniya imma a lahira to Allah ya kiyashe mu mu koma cikin karatun mu na'am إن الله لا يحب من كان مقتالا فكورا Allah yana hukuba ga duk mutumin da yake daga karan hanci yana alfahari ga mutane da dan wani abu kankani da Allah ya bashi na duniya wanda abun ba dawwammamme bane na'am الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله مم.
وآتنا للكافرين عذابا مهينا alladina mutadani yabqaluna Allah yace su ne masu rowa lima yajibu alim ga abin da ya zama wajibi kin fitar zakai ne rowa eh wa ya amuruna nas bil bukr suna umartar mutane kan su fitar zakka Allahu in ka tambaya ne kace zuwa ne sai a ce yahudu ne akbar.
yahudu yanzu ga yi in ka tambaye ni kuma ka ci akramaka Allah to ya ya ya yahudu zai hana fidda zaka'a ba ka ga duk kuɗi ya ce su koma banki a yanzu ba ya so ba yahudu ya yi ma'amala ta kuɗi a ƙarara ya ce a mayar banki to bankin nan da aka mayar ba taimako ba ne asara ce in ma da taimakon sharrin ya bi taimakon yawa saboda kuɗin ka kaji a banki abin da za a nuna ma kuɗin harajin ajiye kuɗin kaɗai ya ihe ka aiki to mutum ko mai son sauƙi ne sai a ce karan kake so a kawun ɗin ne ɗayan karan ko ne sai bi in saving ne wanda za ka ajiye kullum akwai kuɗin biya wannan wanda za a na juyawa za ka taru sai a nuna ma haka to kuɗin ka riba yana hawa ka ajiye miliyan biyar ka zo ka tarar da dubu ɗari biyar in ba Allah ne rufa ma asiri ba anya ka ce a ɗauka shaidan zai daina ma haka yaya to wannan ba ba riba bace ka ɗauka mana ai kasuwanci haka yi da kuɗin to ya loba ka ka halaka nan gaba kuma duk mai ajiye kuɗi a banki ƙarya yake sai wane da wane ne mai fidda zaka ba su yi ba yau kuɗi ne ba a ganin su matsalar kenan kuɗi ne ba a ganin su rubutu ne na takarda miliyan ɗari in ka je a kawon ne kurin lamba ne dudududu lamba ne gashi miliyan ɗari lamba ne kaji daga nan kuma in dai za ka fidda zakan miliyan ɗari miliyan nawa ne ashirin da biyar ne to a yi da biyar don aka fito ma da zai cika ma buhu bakwai sai ka kamar duk kudin ka dauke wallahi sai kai zo wani tete yanka kace anya shi wancan baka gani baka ga yawan su shi ke nan aka ce ta fitar da zakan miliyan ashirin da biyar din nan shi ne miliyan ashirin da biyar shi ne zakan miliyan ɗari to ka gani to yi ne fa sai an cika buhu biyar na kuɗi wannan mai menene kuke ce ba l l neck take take take aka buhu ɗaya ciki aka buhu biyu buhu biyar kai yanzu dan Allah masu kuɗin nan sa fita ku auna dai ku gani ran da muka wani saukan mu na karatu nawa ne kuɗin da aka wai cika daka tarin kuɗi a gaba na aka aka mambara na sa gadi ni ba ruwana da kuɗi Allah mambara ya sa kuɗi a gaba ya haka ya kuɗi sun yi wa za ka yi duk kudin da aka sauke yi jakar nan miliyan uku ne wallahi miliyan uku ne suna tunanin sun kamun kudi na ga na rike su shiga na ce to nawa nawa ne miliyan ɗaya naku miliyan biyu to nawa ma na baku ba inda matsala da hini na ce na miliyan ɗaya na haɗa jama'a duk su raba aka raba da nawan da na san duka na ci gaba da harka na har yau abin da dai na samu a kuɗin nan akwai ma dubu talatin ka tara mutum wajen dubu biyu kudin saukansu miliyan biyu ni miliyan ɗaya to in dai za su ɗau biyun nan wani ba zai sa wani ce to miliyan ɗaya a ƙara musu yana da wani hanya in ba wannan ma kuma duk yawan mutanen nan da suka taru a miliyan uku nan ba mai tayi da naira dubu biyu matsalar kenan ba mai tayi da dubu biyu duk wannan kudin da kake gani ba mai tayi da dubu biyu to dubu biyu Allah ya taimake ni ni a wuni zan samu goma wani kuma Allah ya yarda da dubu biyun nan ya dogara don zai je sati bai rike biyun ba ma kuma ina yanzu da duk miliyan uku ma ka rike yana ina ba ku za ka abin yake yanzu wannan kuɗin da aka kawo muku miliyan uku ne misali to kardara mu je a yirin da biyar shine zakan miliyan ɗari a je a yirin da biyar inda miliyan biyar ma sai ya cika buhu zaka ba a yarda ka bayar ba sai dai wani mai kuɗin ya ɗauka ya ba mai kuɗi dan uwansa malamai masu baka yawara su ce ka gina makaranta Allah bai yadda ba ka gina masallaci Allah baya so kudin zakka kai islamiya Allah baya so duk abin da kai dai ba abin da Allah nan ya faɗa ba ka sha wahala banza wa yaktumuna ma atahum Allah suna koyi abin da Allah ya ba su min faralihi dinan gida biyu ne min almali awul awul ilmi in malami ne mai cewa ba da zakan ya boye ilimin shi gurin an kira an sunna masa aljihu kenan alhaji wani alkhairin da kake ba yayi ba ko na abu da za ka yi bayan wannan ya isa kaji malam ya ci kuɗi kar a ba kowa hide ya samu in kuma dukiyar ne yi mai kuɗin ya ce kullum ba wannan kukan da ake yanzu da su ake kukan inna lillahi na ilaihi raji'un kana babu kowa yana babu amma yanzu nan aka daga wani kadara sai ga an rasa ta inda kuɗin yake fita fal fal fal fal fal amma mai kuɗi yana cibi ba kuɗi wallahi ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma an ce ga wani tsohon daf ana yin gwanjanta guda ɗari ne wallahi sai an sai kuma ga wani gidan talaka nan zai tayi ya bar unguwar wani gida ne alaji gidan nan daga ya ji tsohon gida ne zai ciri ba yanzu zai siya kuma an ce babu shi ne Allah yake magana a kansu Allah yana sani niman da Allah ya baka ko ana babu ka ce akwai in akwai din shi babu a matsayin addu'a yake ai Allah ya bibita ka a nuna ya bibita ka mutanen nan ana zaune a nan yadda wuce mu ɗari din nan kai kaɗai kana da miliyan ɗari ga mutane suna wuni da azumi ko ba zaka ba ne akwai ya kamata a yi muna gama karatu ga ce mala kulle wannan kofan da wannan kofa mutanen duk su fito ta nan miliyan ɗaya ne fa bakin ku duka in dai bi ku da dubu biyar biyar biyar cikin masallacin nan kowa zai samu kowa za ka ji allura wallahi sai ka ji yunwan da asar ɗin da kake ji ba ka jin ihruwan yi ruwa ne gami da matsala ga yi ruwa kana ji da yamma an kaje gida baka san da abin da za a yi bude baki ai ba yi ruwa bane matsala ai magarba ta yara kake tunani yara ƙanana ana tunani ba haɗin kunu ba ziga in ma kai kana da hankali ma daga tana da hankali su yara fa abin ya zama zamani ma sai da ɗan ƙofe na naira hamsin ko na ɗari to wallahi yake kai wa mutane jiki wai ba wai yunwa bane kaɗai da ihruwa yi ai akwai abin da ya fi yunwa da ihruwa yunwa ne da yi ruwa kai kaɗai a ranka sai mai ka ya ruwa ba shi kenan ba to matsala ce akwai a gida kuma ga wanda zai iya yi Allah ya ba shi dama bai yi ba to zo Allah Allah yake ne kafi muna ma ta hum lamin farili wa atadna Allah yake mun yi tanadi lil kabiri ne dan wai ba kabiri bane duk wanda yana da kuɗi ya ki bada zakka ko yana da ilimi ya boye bai ga masu zakan su bayar ba shine kabiri ne bizalika bi gairi da wani azaba muhina Allah ya ce mu musu tanadan azaba mu abota walakanci wallazina yunfiquna amwalahum ri'a nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ومن يكن شيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله ما دوكا كين زريانا ba da labari wallazina dan adabi ne ala allazina qablahu bisa ga allazina da ke gabanin sa allazina yunfiquna sune masu ciyar da awalan dukiyar da riya annabi saboda yau mutane riya marra'i ne da masu riya ga mutane Allah yake magana ana ciyarwan ba ba a yi ba amma na riya ne sai ku tambaye ku shakar maka Allah wane ne ciyarwar riya ciyarwar riya yana nan a fili mutum ne sai zai yi walima ko za a ɗaura wani aurensa kurin a ran nan za a yi ta bata abincin ko ba za a ba almajiri ba sai ga tiriya tiriya tiriya tiriya sai ce zo na ba nan bane ka ci kurin in ka ce Allah ga ta na kai gida na sai ta nan nan yayi ne za ka yi gidanka a ka ci kurin in an gama sauran sai a zuba ya bola sai a tattara ta zuba shara ya ce ya wadatar da mutane abincin ma zubarwa ake ya ci ƙaryan banza ya baka shinkafa dan gwace buhu ɗaya ka kai gidanka to ba a wannan kurin ciyarwar da za a yi sai dai a yi raga in ka ci ma ka ci in baka ci ba a yi dai kuma kuna cikin cin abincin ana kalbaizan ɗinku ana haka ana kewayawa a zo a haska wannan tiran ga kayan alatu nan ma haka ana dariya nan ana yin yin a wani akwai alkhairi kullum fa kullum haka yake yi ƙarya ne ba wani kullum to yi ne riya in yana ciyarwan ma ciyarwan in ji Allah na riya ne dan duniya ta sani an bayyana a duniya yana yi shi kenan bukata ta ƙari yin fi kuna an wani ri'a an nasi man ra'i na lahu wala yi mini ba ya yi imani da Allah ba wala bi yawmil akhir ba imani da ranar gobe kiyama kar munafiki na kan munafikai wa ahlul makka da mutanen birnin makka sai Allah bai gaya musu ma sakamakon bayyana can gaba Allah ya ce wa man yakun shaydana lahu qarina duk mutumin da aka ce shaidan ne abokinsa sahiban ya amalu bi amrihi yana aiki da umarnin shaidan kawula kamar wayannan za karina tur a ce da makoci tur karinan da wannan aboki inda aka ce shaidan ne abokin mutum to har abada ya gama da mummunan aboki to ne Allah kar mutum ya dinga cirwa dan riya Allah baya son cirwa na riya wa ma za alaihi me ke gare su law amanu billahi da za su bada gaskiya da Allah wal yawmal akhir da ranar gobe kiyama ai da ba wancan ciyarwa za su ci ba wannan za su yi wa an faƙo min mara Allah ya ce da za su ciyar daga abin da muka azurta su ai da ranar alai cutuwa ne gare sanan ne ko fi zalika wal izmamu lil inkar masdari la dirara fi wa inna ma diraru kun fi alai yawwa wa anfiqu mimma razaqnakum min aka yake cewa na'am wa anfaqu mimma razaqahumullah Wa kana Allahu ne wa go- kana Allahu bihim to da alima dan Allah ka ciyar wa kana Allah bihim alima Allah ya ce abinda suka yi Allah ne masani fa ijazin bima amilu Allah zai musa kai da abinda suka aikata in fa ka ciyar dan Allah ciyarwa dan Allah kuma yana da tsari mutane kala kala ne akwai mutumin da idan ya zo gunka shi da fafe yake so sai ka bayi in Allah ya wadatar da kai akwai mutumin da gaskiya an ka bayi abincin ma da fafe ya kwaru to wannan kurin ka kira ya ka auna masa ya tafi in kana da dama yau mutum ne ya bar yaransa suna kuka kana ji wannan matsala bayan yaransa ya bar su suna kuka a gidan ba abin da za a ci nan ka bayi dafaffen abinci kana ga zai ciyu to kuma wani gari yake ya kai can a leda ba zai kai ba wala sai ya sa abincin a gaba ba shi maganin yunwa bane sai ya sa hawaye dinga zuba abincin sai an yake tunawa akwai mutumin da dafaffen abinci za ka ba shi akwai mutumin da dafaffen ma matsala ne akwai wanda kuma yi a lokacin in ka bayi ɗanyen matsala ne an yi ruwa na damina dum dum dum dum dum shi ba abincin zai ba shi da shi ba ɗan itacen da za a dafa abincin ma babu ya jiƙe ba ga kayan abincin ɗanye jagab da shi da yara foro yana yoyo ga ruwa yana zuba a kansu ga inda ɗake dafa abincin ya jiƙe to na yi ma sallama ka ce wani yaya alhaji wallahi ga bana bari na zuwa ka ɗau wani kallamin ka da zaka tunda ba hidi yayan ka sha labari ya maka bayi ti a uku yi wannan dan yan yake so a ci kurin ko ne da mahallan sa saboda in ka bayi ma ka ce da ba sai dai su ci danye to in ka bayi da fafe wannan ya maka bayi haɗi kwano biyar ina fata kuna fahimta kuma akwai mutumin da ya zo gunka gaskiya yi ba wai haɗin ne matsala ba in ya zo ya ce wani ba abin da za mu ci ne ka kalle da idan basira ga matarsa da juna ga ba abin da za a ci to dama can yi ya ɗau bayin abinci yi abincin ma matsala ne ka bayi kuɗi wannan ya tafi duk abin da ya gaya ma yi matsalar kuɗi yake so yau in ka ce abinci ka bayi ana bin sa bayi abincin ma siyarwa zai yi to me wannan ya zo kuma da dama a bayi kuɗi kuma shi wannan kuɗi ya fito da fafe kuɗi ya ba baya haɗi gyararre kurin kuɗi dai ba yi ka zuba masa ido ya san yadda zai yi yanzu ya kama kafa ya tafi kuɗin ya fi masa rufin asiri to haka abin yake kaga a layin nan haka bi sai ku zauna da mutum ka masa nasiha ka ga me yake so kana mai kuɗi in baka yi wannan ma me za ka yi wa Allah kuɗi ya zama aikin banza da Allah yake cewa mu ciyar ba Allah muke ciyarwa ba fa kanmu muke ciyarwa in mun kewaya mun kewaya ma ciyarwan kanmu za ta komo duk wanda Allah ya bayi kuɗi wallahi Allah ya baka mu kullun aljanna in dai baka shiga ba baka so ne a kana da kuɗi mutum ya kwana yana nafila ba sai ya kana talatin yana nafila ba yau ka tar da shi kuma kar ma ya saba Allah ya je talatin yana nafila ai yanzu nan za ka warkar da wanda Allah ya warkar da shi a jinyar shekara goma yi mana ai ƙananan jinya akwai kuɗi warkewa ake alaji yawan baka ce baka da lafiya ba yaran sai su karka da bacin rai gwara ka yi likimo ka ce baka da lafiya kurin to rayin lafiyan nan fa shine garkuwan ka fa da shi kake kariya amma ka kira ka aka ce wani zo me matsalar ka bayi ne kaza an biya maka akwai wani abu ne mun ranta bi buhu biyu an biya me kake nema abinci ga buhu goma me matsala ka ce ba matsala ka ce ga dubu ɗari wallahi sai ka ji duk wani masassara da shamajika ya tafi wallahi sai ka ji allura haka ma yau wa kake tsoro bayi ne ka biya sai me ka ji gar gar kana tafiya kana taka kasa kamar ba kan kasan kake wallahi ka warke kana da dama yanzu mai kuɗi ɗaya duk zai yi wa mutum dubu haka yana kuma da daman yi to yi ne Allah yake cewa in kun yi dan ni da kun samu gidan aljanna da an ce da kun yi kaza yi ne Allah yake muku irin wani wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqakum Allah to kana Allah bihim alima na'am inna Allah إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا Inna عظيما Allah Allah madaukakin sarki la yazlimu Allah baya zalimcin ahadan mutum daya misqala da nauyi wazan zarrata na kwayan zarra asgaru na ita ce karamar tururuwa ita ce kiyayi biyan yankusuwa min a hasanar ka kaman kiyayi ma Allah ba zai rage ba aw yazidu wa bi ziyadi ko a sayar ka kara ma kaman kiyayi Allah ba yayi wa in ta kuzurata hasanat idan wannan kaman kwayan zarran kiyayin da zai zama aikin ladan ka ne min mumini na mumini wa bi qirati bir ana karanta da ruwa fa kana ta mata kai aikin lada kaman kiyayin Allah ya ce yurayihuwa za mu lanka ta muna yaratar da goma ila aksar izuwa mafi yawa min saba miyata da ɗari bakwai wa bi kiraji yar'ahu ana rarrana ana lallaka ta wa yuji kuma Allah zai bayar min ladunhu anan gare shi min indi malam murad tare da tare da lallaka wanda Allah ya ajara lada azima mai girma la yaqdiru ahada wanda ba wani wanda yake da iko da irin wannan in kai aikin lada ko kwayan zarra wallahi Allah ya dinga linka ya dinga linka sai ka tar da kayanka na'am fa kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida kaji wannan aya wata rana annabi ya kira sahabban sa ko ma'azu dan jabal ko ubay ibn ka'ab yace zo karanta min qur'ani Allahu akbar sai manzon Allah yace sai sahabin yace rasulullahi an soke qur'ani gare ka kuma ya manzan Allah karanta ma ya ce Allah ne ya ce in zo in ji karatun sammani duka Allah ya ce ni ya ce i ya ce Allah ya ce ni ya ce kai Allah ya ambata annabi da ya zo gudansa ya zauna annabi ya zama almajir da ya ce karatun qur'ani zan yi a gun sahabinsa kai yaya annabi ya ce qur'ani ya zo ji gurinka inda ka ji alfahari ai sahabai ka duba da alkhairi sun tare to ya rasulullahi wai Allah ya ce ne ya ce sunanka Allah ya kama kaman karatu ƙur'ani zan ji annabi muhammad ya zo gunka Allahu akbar wai ta yana za a kama kai a ce kama karanta to wannan ni dai na ce a naɗa yi shugaban malamai kurin duk karatun ka na ƙur'ani ba karatun ƙur'ani ba ne ga wanda annabi ya zo gunsa ya ji karatu shi ko da ya fara karanta annabi suratun nisa'i yana rusawa annabi yana gida kai yana rusawa annabi muhammad yana gida kai sai da aka zo wannan aya annabi ya ce fa kaifa Allah ya ce fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin Allahu akbar wa jina bika la hawla illa shahida sai sai annabi ya haka da hannu yace daya da ya duba haka babu zarfat aina wa idanun manzo Allah yana hawaye anan tukun annabi tun daga suratin ne sai anan annabi ya taka masa birki Allahu akbar
shi ma sahabin ya barke da kuka annabi yana kuka yace ni ma so nake na ji qur'ani a gurin wani to sirrin da yake nan karka ce kai gangaren ne in ana darasu ka kankan da kai annabi ma yana ji Allahu akbar a gurin wani shine sirrin tawariwa ke nema Aku- amma akwai malamin da yanzu don ya haddace qur'ani in ka zo ana karatun qur'ani sai a ta qur'ani an ce annabi ma yana saurara a gurin wani kai ka zo ka daga kai wai ba za ka gyara ba wai ka iya Eh? ko ka zo ana yi wa mutum darasu za a gyara masa karatu kurin ka ɗauka rasan kana tafiyar rata ta ta ba a duba mai gyaran wata rana annabi yana sallah wata aya ce ya manta ce Allah ya mantar da shi yayyayi ya tsaya sabai suka yi shiru Allahu akbar aka yi shiru a sallah annabi ya tsallake da ya gama ya ce a cikin ku ba ubayyu ibn ka'ab ya ce ba mu'azu dan jabal ya ce akwai ya ce, ya ba ku tunatar da ya suka ce amma Allah mun dauka ma shafe ta haka yi annabi ka bar aya ma ce ma ya ce ai ni ma ana mantar da ni kamar yadda ake mantar da ku in na manta ku tunatar da ni Allahu akbar haka sai dina rasulullahi ya bar to kai kuma ka ce ba gyara karatun ka annabi ya ce in ya manta a tuna masa amma yanzu wani malamin ne wani karatu ya manta ka tuna masa yake nan kuma nan bala'i yake kana karatu wai kana ɗauka baka a bayarwan wannan wani sai ya rasa ransa ba a bayarwan wani malami ya fada karatu ka ɗauka ka bayi sai kuma in dai baka je lahira ba Allah ne zai kira ka ba dama yau da tsafi aka ba makaranta sai an tsafu fa an yi tsari da haka ake gwada karatu wani ya ce kai ka ce ni ka gyara yi ke na wani sai ka mutu rani daga dirayin ilimi ne ya kawo sai na rasulullahi da ana koyi da yi ai shi ke na ai ƙur'ani ya fi ƙarfin kowa iman ya abin da mu'jiza ce ta Allah sai an ga dama tilawan nan da kake ba wani abu ne mala'ika ne fa yake kanka yake zazzaga maka daga ya rike shi kenan ba ba za ka iya tana ko aya ɗaya ba shine baiwan ai baiwan ai an baka baiwa shine sir mala'ikan yana yana sakan maka amma an yi alƙawari in dai kai za ka yi karatun to zai sakan maka shine ai Allah ne ya duba ya baka wa'annan bayan Allah shine sai a ce ya ma baiwa kai aka yi wa daga zaran ya rike karatun sai ka tsaya to kuma ba za an ma alƙawari ma ba za a rike ba kana nema yana zubo maka yi yana zubo ma yi haka daga ya rike aya ɗaya wallahi cikin za ka tsaya to kuma yi kenan ma kafin ƙarshen zamani yanzu in ya zo nan gaba